الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar laraba ce wacce ta daidai da sha tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara biyar wacce ta daidai da sha shida ga watan julai shekara ta hudu. wannan shine kaset na hudu daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wanda ke nan zaria jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allama abu abdurrahman muhammadun awwal adam albani yewa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi idan ba mu manta ba har yanzu muna tafsiri a cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jeren giyar surorin alqur'ani muna tafsiri a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu zuwa da hamsin da takwas mun ɗauko daga littafin profesan ilimi malam taqiyuddin hilali littafin shi mai suna sabilur rashad fi hadi khairul ibad muna karantowa daga mujalladin farko idan ba mu manta ba muna karanto fawaid da darussa da malam yake fitar mana a cikin ayoyin can da muka gama karanta fassararsu mana mun ji tun daga fa'ida ta farko har zuwa kan fa'ida ta uku a inda malam ya fitar mana da darussa da za mu koya daga cikin wannan aya ayatul kursi ma'ana aya mafi girma daga cikin ayoyin alkur'ani to bayan mun gama jin fa'ida ta uku sai muka shiga kai tsaye zuwa ga jin fa'ida ta hudu wanda mala yake tattauna mana ita a cikin ayar gaban wannan aya ta ayatul kursi ma'ana faɗin Allah da yake cewa la ikraha fid din mun karanto inda har malam yake cewa i'lam anna man yadinu bil ikrah la yantafi'u bi dhalika ad-din لأنه لم يؤمن به ولم ولا ينتفع أهل ذلك الدين به بل يعيش بينهم جاسوسا يتربص بهم الدوائر من كرنتو هر إند مالا يكاو دي دي قبر دي كاو وانشان حديثي واتو حديث صحابي ثمامة ابن أثال حديث ديكي بيّن تشيوا ألوكة دا أكا كام ثمامة دان أثال aka kai shi garin madina a matsayin kamamman yaki annabi yasa aka ɗaure shi a cikin masallaci bayan kwana uku annabi sai yasa aka sake shi saboda kyawawan ɗabi'u da halaye da mu'amala da ya gani game da musulmi bayan ya tafi sai ya je ya yi wanka malamai suka ce wannan wanka wanka ne na shiga musulunci don haka ya dawo wurin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya karɓi addinin musulunci har ya ce da annabi sallallahu Alaihi sallama murni bi amurka duk abin da yake umarni ne wanda Allah ya aiko ka da shi to ka faɗa min zan aikata malamai suka ce kaga wannan yana bayyana cewa musulunci ba addini ne da ke tirsasa wa na wajen shi shiga cikin shi ba inna ma musulunci addini ne da yake zaburar da musulmi su siffantu da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye saboda waɗanda ba musulmi ba su kwaikwaye su su yi koyi da su za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan insha Allah bayan malam ya gama kawo hadisin sai ya ce alhadisa ai ka karanta wannan hadisi ai ikra ila hadisa ya ce wal muslimuna fi hadha zamani musulmi a wannan zamani ma'ana waɗannan zamunna na ƙarshe malam hilali yana magana da musulmin zamanin shi ne don ya rasu a ƙarnin da ya gabata ne to kaga musulmin zamanin shi da kuma musulmin da za su biyo bayan shi ma'ana musulmi a waɗannan zamunna yace hum akbaru mani'in li ghairihim min ad-dukhul fil islam musulmi sune dalili mafi girma waɗanda suke hana waɗanda ba musulmi ba shiga musulunci wannan maganar gaskiya ce kuma ita ce adalci jama'a saboda ka kalli ɗabi'un musulmi a yau ka kalli mu'amalar musulmi a yau ka kalli yadda musulmi yake kai komo kalli yaya kai dawon shi a cikin dukkan ɓangarorin shi na rayuwa ka ɗauka tun daga gida ka tafi kasuwa ka tafi offices ka tafi ma'aikatu ka dawo gona ka dawo cikin masallatai da anguwanni ka duba ka ga yaya mu'amalar musulmi take za ka ga musulmi ya yi sakaci da addinin shi na musulunci musulmi sun koma addinin musulunci to suna ganin ƙauyanci ne ka bayyana ko ka danganta kanka zuwa ga musulunci wannan ta sa sai ka ga suna sako-sako da addinin musulunci a wurin aiki ne za ka ga ya aske gemu zaka ga ya saki tufafin shi ya zubar saboda me kada ya bayyana cewa shi musulmi ne yana ɓoye asalin simar shi ta musulunci yana jin kaskanci ne a ce mishi shi musulmi a ƙarƙashin wannan zaka gan shi da wasu irin ɗabi'u waɗanda suke ba na musulmi ba ne ɗabi'un da za su sa a kyamace shi a kyamace addinin shi wannan shine halin da musulmi suka samu kansu a ciki a yau ta kai ga musulmi jama'a suna kyamar su ɗebi ‘ya'yansu su zuba su a makarantu na musulmi su samu tarbiyya irin ta musulunci sun gwammace su ɗibi kuɗinsu su ɗebi dukiyarsu da ‘ya'yansu su kai wa arna don su yi musu tarbiyya wai don za su iya turanci wai don za su iya wato asalin yaren da a yau a duniya shine yake ci amma sun mance da asalin ɗabi'arsu ta musulunci ba su damu ba ‘ya'yan za su lalace tarbiyyar za ta gurɓace da wace irin tarbiyya 'ya'yan za su tashi wannan ba ita ta dame su ba su dai su iya turanci abin mamaki idan awamun nas da waɗanda suke 'yan boko da masu kuɗi suna waɗannan ɗabi'un to bai kamata a samu malamai suna ɗiban 'ya'yansu suna kaiwa irin waɗannan makarantun ba a da idan ana cewa ba makarantun da suke karantar da boko kuma ake karantar da addini da tarbiyya a da in an faɗi wannan musamman mutanen zaria a yanzu ba su da wani hanzari ba su da uzuri wannan makarantar ta albani science academy ɓangaren maza da ɓangaren mata saudatu science academy waɗannan makarantu ne na musulmi kuma suna karantar da boko fiye da yadda ba a tunani sannan kuma addini to ba nan ba a baya ba yanzu musulmi suna da wani uzuri musulmi suna da wani hanzari da za su ci gaba da ɗibar dukiyarsu suna kaiwa arna su samu ƙarfi su ƙarfafu daga jikinku sannan kuma su gurɓata tarbiyyar 'ya'yanku yanzu ka je ka duba matasa da 'yan mata waɗanda suke zuwa waɗannan manyan makarantun da ake ganin 'ya'ya suna iya jin turanci suna iya kaza suna iya kaza ka je ka ga tarbiyyar waɗannan matasan ka je ka ga tarbiyyar waɗannan 'yan matan za ka ga gaba ɗaya babu tarbiyyar musulunci tattare da su za ka ga ba tunanin musulunci ne a gabansu ba wanda wannan yana nuna al'ummar musulmi nan gaba future ɗinsu yana da matuƙar haɗari don waɗannan matasan gobe wata dan wane shine kaza wannan matashin da ake gani shine kaza shine kaza gobe wanda tun a yau da ya kamata a kula da tarbiyyar shi sai aka watsar wanda duk yadda matasa kake ganin sun zama to yana da alaka da yadda al'umma za ta zama nan gaba ku tuna da wancan asari in ban manta ba na abdullahi dan mas'ud ko abdullahi dan abbas wata magana da aka samu daga gare shi yake cewa idza aratta an ta'rifa mustaqbala ummatin fanzur ma za yaf'alu shababuha in kana so ka gane mustaqbal future na al'umma kallin matasan ta me ya dame su me suke aikatawa yanzu tarbiyya bata damu matasa ba mafi yawancin su yanzu yamma ce ta yi karfe hudu da rabi da wani abu ka je bakin filayen kwallo na garin zariya da sauran garurukan musulmi za ka ga matasa ne in ma suna ciki suna bugawa in ma suna gefe sun zauna kato suna kallo suna bata ma kansu lokaci ya isa a ce sun zauna in bincike ne na ilimi in kaza ne in karatu ne in ma wata sana'a ce ya je yayi amma ana ta bata ma mutane lokaci an raba musulmi da asalin addininsu musamman matasa don an san in aka rike matasa so an rike kashin bayan al'umma yanzu matasa babu abin da yake damunsu sai sharholiyar duniya babu abin da yake damun matasa sai ya za a yi samu kaza ya za a yi kaza amma ba wai tarbiyya ta musulunci ya tarbiyyantu ya zama mutumin kirki ya tarbiyyantar ba jama'a tsakani da Allah wannan ba shine halin da matasanmu suka samu kansu a ciki ba ka dawo bangaren matan aure ka je ka ga wani irin tunani ne yanzu matayen musulmi suke da shi a cikin gidajensu na aure ka je ka ga za ka tarar kashi tamanin in baka ce casa'in ba ba tunanin addini ba ne a gabansu ba tunanin tarbiyya ba ne a gabansu don haka an lalata tunaninsu don haka wannan sai ya kai ga lalacewar tarbiyyar 'ya'yansu shi kenan sai a wayi gari musulmi ba su da mustakbal ba su da wato future kyakkyawa ta yadda sai a samu waɗannan da sun wuce to waɗanda za su maye bayansu sai ka ga wasu irin mutane ne ga su da suna na musulunci suna kiran kansu musulmi amma ɗabi'u da mu'amala da tarbiyya ba irin ta musulunci ba haka aka bi ƙasashen da suka ake ganin sun ci gaba a duniya jama'a aka rikita su aka kawo musu irin wannan tsare-tsare ta kai ga a yanzu idan ka kalle su in baccin tarihi za ka ce kiristoci ne ba musulmi ba ne ka ɗauki misalin ƙasar andalus ƙasar spain jihadi ya shiga ƙasar spain tun zamanin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam akwai manya-manyan malamai daga ƙasar akwai waɗanda ma'ana ƙasar ta tara tarihin wato manyan malamai da tarihin ilimi da tarihin musulunci ibnu abdulbarri ɗan ƙasar ne har aka samu babban malami al'imamul humaidi fatto ya rubuta wani littafi wato yana tattaro tarihin sunayen malaman da suka shiga ƙasar ko suka zauna a ƙasar ko aka haife su a ƙasar suka koyi ilimi suka karantar suka yi malanta ma'ana gari ne wanda yake da daɗaɗɗen tarihi game da haɓakar musulunci da ci gaban musulunci amma yanzu ka je ka kalli ƙasar spain ka kalli al'ummar ƙasar tun daga kan shigarsu tukuna to nan ka kalli mu'amalar to waɗannan jama'a haka waɗannan arna yahudawa suke bi jama'a ƙasashen musulmi suke sallabe musu ɗabi'u na musulunci kyawawan ɗabi'u na musulmi sai su asalin barsu da sunayensu da addininsu ma'ana sunan addinin ba haƙiƙanin shi ba sai su bar su da irin ɗabi'unsu don haka jama'a ina mana bayani ne game da wannan gabar da malam ya ce wal muslimu na fi hadha zaman musulmi a waɗannan zamunna hum akbaru mani'in li ghairihim min ad-dukhul fil islam su ne dalili mafi girma waɗanda suke tare waɗanda ba su ba daga shiga musulunci me yasa malam yace li adami tamassukihim bil islam saboda rashin riko da asalin musulunci wanhirafuhum an jaddatihi da kuma karkacewar da musulmi suka yi daga haƙiƙanin hanya ta musulunci wa bu'duhum an akhlaqihi da kuma nisar da musulmi suka yi daga kyawawan ɗabi'u na musulunci yanzu waɗannan wannan shi ya kai ga musulmi ya zamto su ne dalili mafi girma waɗanda suke hada waɗanda ba su ba shiga musulunci wannan jama'a ita ce maganar gaskiya Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye da haka jama'a mu dawo zuwa ga asalin ɗabi'unmu musamman kamar yadda a jiya na fara mana ishara zuwa ga wannan matsala babi da fasli na musamman da ibnu taimiya ya kulla a ƙarshen littafin shi al'aqidatu alwasiqiyya wannan fasli yana da matuƙar muhimmanci musulmi musamman su san me ke cikin wannan fasli sannan su ji sannan su ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u yana da matuƙar muhimmanci jama'a don yana daga cikin mutamimatul aqida yana daga cikin mutammimatul islam kana da musulunci kana da kyakkyawar aqida to kuma a ganka da kyawawan ɗabi'u da musulunci yake ɗauke da su ina fata jama'a mun fahimta in Allah ya yarda idan lokaci ya bayu a gurguje zan yi amfani da minti uku zuwa minti biyar na karanta mana waɗannan matsaloli waɗanda ibnu taimiyya ya kawo su saboda suna da matuƙar muhimmanci da nan da aka ce la ikraha fid dini me ake nufi da la ikraha fid din darasin da za a koya shine idan har musulunci ya zama shike da rinjaye shike da gwamnati shike da ƙarfi to musulmi wajibinsu ne tunda babu tirsasawa wanda ba su ba shiga cikin addinin to wajibi ne su ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u wannan ya sa waɗanda ba su ba su yi sha'awar shiga addininsu ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam ya ce hakali العالم السلفي عبد الكريم الصاعقة البغدادي رحمه الله ونبب مالمي من suna. al'imamu as-salafi abdulkarim as-sa'iqa mazaunin garin baghdad Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya bani labari in ji malin hilali annahu kana jalisan fi satahil masjid ya ce wata rana yana zaune a tsakiyar masallaci wa huwa yara sahiba dukkanin min tujjari sabi'a yasma'ul qur'ana min al-ifa'a ya ce wannan malami yana zaune a masallaci sai ya zamto yana kallon wani mutumi a cikin rumfar shi ta kasuwanci min tujjari sabi'a daga cikin waɗanda suke wato kiristoci wato waɗanda suke ‘yan kasuwa daga cikin kiristoci wannan malami yana zaune a masallaci sai ya hange shi a cikin rumfar shi yasma'ul qur'ana min al-idha'a yana sauraron karatun alkur'ani a ɗaya daga cikin gidajen rediyo ma'ana ya danna rediyo yana ta sauraron karatun alkur'ani gashi kirista gashi ba musulmi ba yana sauraron ƙur'ani faja'ahu shakhsun min almahsubina ala islam sai wani mutumi ya zo mishi ma'ana ya zo wurin shi yana daga cikin wato mutumin ana lissafa shi daga cikin musulmi ma'ana musulmi ne mutumin mana kamar ka ce gama garin musulmi kenan faƙala lahu sai shi wannan musulmi ya zo ya ce da wancan wato asalin sabi ɗin limaza tasma'ul qur'ana wa anta sabi dan me kake sauraron karatun alqur'ani gashi kai ba musulmi ba karkatacce a cikin addini kana kirista dan me kake sauraron alqur'ani faqala lahu sai wannan mutumi ya ce da shi li'anni uhibbuhu ina son karatun alkur'ani ina jin daɗi faƙala sai shi musulmin ya ce da shi idza kunta tuhibbul qur'an idan da gaske ne kai ɗin nan ka kasance kana ƙaunar alkur'ani fama yamna'uka min al-islam me ya hana ka shiga musulunci an fahimta faƙala sai wannan wato wanda ba musulmi bai ce da shi mana'ani min al-islami anta wa amsaluk kai da makamantanka su suka hana ni shiga musulunci mana ɗabi'unka da ɗabi'un makamantanka ga ka musulmi to miyagun ɗabi'unka da makamantanka su suka shiga su suka hana ni shiga musulunci ya'ani malam yace abin da yake nufi ay annahu yakrahu an yadkhula fi fi dinil islam yana kyamar ya shiga addinin musulunci wa ya bumma ila adiyayil islam ya shiga cikin waɗanda suke riya kansu cewa su musulmi ne li fasadi akhlaqihim saboda ɗabi'unsu ya lalace yaushe zai shiga cikin waɗannan suna cewa su musulmi ne amma gashi suna shan giya suna cuta suna ƙarya suna zalunci suna ƙwace suna danniya yaushe zai shiga cikinsu tare da waɗannan miyagun ɗabi'un Allah ya sa jama'a mun fahimci manufar shi malam yace wa adami tatbiqihim li ahkamil islami wa akhlaqihi wa adabihi kuma sai ya zamto abin da ya hana shi shiga musulunci ya shiga cikin musulmi waɗanda yake gani shine adamu tatbiqihim li ahkamil islam saboda ba sa dabbaka hukunce hukuncen musulunci a aikace wa akhlaqihi kuma ba sa ɗabi'antuwa da ɗabi'u irin na musulunci wa adabihi kuma ba sa ladabtuwa da ladubba na musulunci ɗin jama'a mun fahimta da kyau kuwa mana abin da mala yake so ya bayyana mana shine a nan lallai ne musulmi wajibinsu ne su tsayu tsayin daka jama'a don ganin sun gyara ɗabi'unsu sun gyara mu'amalarsu sun gyara halayyarsu ba don koyi ba sai don waɗanda ba musulmi ba idan suka gani su sha'awar su su sha'awar addininsu kai ahalus sunna ka gyara ɗabi'unka ka gyara halayenka saboda wanda ba ahalus sunna ba ya ga ɗabi'unka ya yi sha'awar aƙidarka ta sunna wannan wajibi ne jama'a ina fata mun fahimta jama'a mu ɗan dakata a nan kaɗan da Allah waɗanda suke nan kusa su ɗan miƙo mana al'aqidatul wasiɗiyya za mu ɗan karanta wannan fasli jama'a da haka a ɗan ya haƙuri da Allah.
مسائل الجاهلية
jama'a ya haƙuri yana da matuƙar muhimmanci ne jama'a ɗari da saba'in da uku eh wasu ɗiya ɗari da saba'in da uku can ƙarshen wasu ɗiya waɗanda suka gani sai su buɗo jama'a jama'a mu duba ga fasulin can ƙarshe inda ya ce summa min tariqati ahli sunnati wal jama'a ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama batinan wa zahira واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة malam yace yana daga cikin tafarkin ahlus sunna wal jama'a bin asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana maganganu da ayyuka da zantuttuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga sarari har a ɓoye da bin hanya da tafarkin waɗannan waɗanda suka shiga musulunci da ɗumi-ɗumin shi almuhajiruna wal ansar da kuma bin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da yake cewa ku yi riko da sunnata da sunnar halifofina shiryayyu waɗanda suke masu shiryarwa a bayana ku yi riko da wannan sunna da fiƙoƙinku annabi ya ce a hirɗinku ina jan kunnanku ina gargaɗinku kada ku bi ƙagaggun al'amura saboda dukkan wata bid'a to bata ce malam yace wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah ahlus sunna suna sane kuma suna aqidanta da cewa magana mafi gaskiya ita ce maganar Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suna sane da cewa wato asalin shiriya mafi wato asalin alkhairi ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yu'thiruna kalam Allah ala ghairihi min kalami asnafin nas suna fifita maganar Allah akan maganar wani wanda ba shi ba cikin mutane wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala hadiyi kulli ahadin kuma suna gabatar da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan shiriyar kowa wal idha wal hadha da wannan dalili ake kiransu da summu ahlal kitabi was sunna wa summu ahlal jama'ati li anna al jama'ata hiya al ijtima' wa ضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإج- والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ما لن يتي وهم أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة دواتنا قائدو دي قداؤكو سكي أونا جميع ما عليه الناس سكي أونا دأبن دمتاني سكي أكي من أقوال na zantuttuka wa a'malin da ayyuka batinatin aw zahiratin na sarari da waɗanda suke na ɓoye mimma lahu ta'alluqun biddin amma waɗanda suke da alaka da addini kaga asalin farko alqur'ani kalamullah asali na biyu sunna hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam asali na uku shine ijma'u salafil umma ma'ana ijma'u sahaba wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin mana haduwar waɗannan jiyal ɗin guda uku waɗannan kurun ɗin guda uku waɗannan generations ɗin mana sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da taba'ul atba wanda su ne ake wato asalin fassara su a matsayin wancan hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito haka Ibn Hibban ya ruwaice shi daga tabi'i Hammad ibn Salama daga sahabi Imran dan Hussein yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairun nasi alqarnu allazi ana bu'istu fihim thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma takunu aqwamun tasbiqu aymanuhum shahadatahum wa shahadatahum aymanuhum mana wannan hadisi to waɗanda suka rayu a waɗannan zamunna da wannan hadisi ke bayyana cewa su ne khairul quruni to ijma'in su jama'a shine asali na uku kaga asalin farko alqur'ani asali na biyu sunna ingantacciya asali na uku shine ma kana alaihi salaful umma min as-sahabati wat tabi'in to waɗannan usul ɗin guda uku da su ahlus sunna suke auna jami'a ma alaihin nas duk abin da mutane suke a kai na wato asalin maganganu da ayyuka na ɓoye aƙidu kenan da kuma na sarari na ayyuka da ibadodi da mu'amala amma fa min malahu ta'alluqun biddini wato ga abin da yake da alaka da addini bayan malam ya gama wannan shimfiɗa sai ya ce wal ijma'u alladhi yanzabitu huwa ma kana alayhi as-salafu as-salihun إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة yace ijma'in da ake kallo a matsayin hujja shine ijma'in da malaman salaf nagar suke akai malai ce saboda bayan su an samu sabani ya yawaita kuma sabanin ya yaɗu a cikin al'umma don haka haduwar yan bayan su baya zama hujja akan abar abin da suka haɗu akai ina fata mun fahimta to malam sai ya kulla wani fasli wanda shine asalin muhalli shahid yace thumma hum kuma su ahlus sunna ma hadhihi usul tare da waɗancan usul din guda uku da kuka ji kaga aqida kenan ko yace ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wayan hauna 'anil munkar kuma suna hana mummuna alama tujibuhu shari'a a bisa ka'idar da shari'a ta wajabta kenan ahlus sunna yana daga cikin ɗabi'unsu suna wa'azi suna faɗakarwa suna karantar da al'umma suna public lectures ahalus sunna suna wannan ɗabi'a su ce ina fata mun fahimta ahalus sunna ba shi daga cikin ɗabi'unsu su ga ɓarna ta karwa al'umma su ja baki su shiru ahalus sunna ba sa yin shiru wa'azi suke karantarwa suke a bisa tsarin da shari'a ya wajabta wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjara ahlus sunna suna ganin daidai ne tsayar da aikin hajji da jihadi da sallolin juma'a da idi babba da karama tare da shugabanni waɗannan shugabannin mutanen kirki ne ko ko mutanen banza ne matukar musulmi ne ba su ganin ai musu tawaye ba su ganin ai musu ƙayar baya ba su ganin ai fito na fito da su ko da ba mutanen kirki ba ne don wannan ya ci karo da manufarsu da tsarinsu na da'awa da karantarwa da aƙidarsu don yin haka ɗabi'a ce ta khawarij ɗabi'a ce ta wato asalin waɗanda suke ‘yan hayaniya a cikin addini wa yuhafizuna alal jama'at ahlus sunna suna kula da salloli na jam'i wa yadinuna bin nasihati lil umma kuma suna addinantuwa ta hanyar yi wa al'umma nasiha duk bala'in da ya tinkari al'umma ahalus sunna faɗakar da al'umma suke yi ahalus sunna ba su yin shiru ahalus sunna sukan hasashi me zai kai ya komo sai su faɗa ma al'umma abin da ya kamata su yi su tsoratar da al'umma daga abin da bai kamata su aikata ba wannan shine matsayar ahalus sunna jama'a irin wannan matsayin malam albani ya ɗauka a sa'ad da waccan da'awa ta asalin taso musamman a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ma'ana da'awa ta Boko Haram wannan shine matsayin kaga ashe yana daga cikin aƙidar ahlus sunna ina fata mun fahimta abinda albani yayi ba karambani yayi ba aƙidar shi ya tabbatar manufar shi ya tabbatar bai yi dan ya aibanta wasu ba bai yi dan ya faranta ma wasu ba ya yi abin da yake lazumin aƙidar shi ce ina fata mun fahimta ya rage an yi zagi ka ji haushi a a ka ji daɗi duk ba don kai yayi ba ya yi abin da yake aƙidar shi ce ya yi waɗannan wa'azozi ya dawo ya yi lakcoci daga baya karan bana maganin zoman bana ya dawo ya yi lakcar shi jama'a bakan damiyar lakca lakcar shi ta in an ƙi ji ba a ƙi gani ba in an gani ba a ga da kyau ba jama'a yanzu abin da ake ta gani kenan abin da ake ta gani kenan Allah ya kai haske kabarinka wali albani Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi wato asalin aminci da yarda a cikin kabarin shi a lakcar in ba kumanta ba sai da ya buɗe ta da wata aya ina jin a cikin suratul ghafir yace walaqad ja'akum يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا malan ja'afar lokacin da ya zo ya yi ta maganganu ya yi ta maganganu sai aka ce ai wani ne ya taso matashi suke mishi hassada ya kwanta ya rasu malan ja'afar Allah kai haske kabarin shi Malam Albani ya zo ya yi waɗannan maganganun akai jafa'i akai duk akai abubuwan da akai sai daga baya mutane suka ce ai ba mu sani ba ne ai ba mu gano mutanen ba ne sai ya jawo ayar sai ta zama ta yi daidai da yanayin da musulmi suka samu kansu da annabin Allah annabi Yusuf ya zo ya musu wa'azi sai suka kiji suka ce kaza aka faɗi miyagun kalmomi hatta idza halaka har sai da ya mutu suka samu kansu a halin rikici da ɗimuwa da ruɗani sai suka ga o ashe annabin Allah annabi Yusuf mutumin kirki ne sai suka ce lanya ba asallahu min ba'adihi rasula ai Allah bai taba aiko wani mutumin kirki manzo irin Yusufa ba amma fa a lokacin shi jafa'i suka yi mishi kamar yadda aka yi wa Albani kamar yadda aka yi wa Malam Ja'far wa yadinuna bin nasihati lil umma ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما أهل السنة سنة قدر معنى الفدن النبي ديكي تيوا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه أهل السنة سنة قدر فدن معنى مغنر منزان الله صلى الله عليه وسلم ديكي تيوا مؤمني أورن أنقوانش مؤمني تو كمر جنيني sashi yana ƙarfafa sashi kaga muminai ashe taimakon juna suke ƙaunar juna suke rufawa juna suke ba su tona asirin juna ba su gaba da juna to ahalus sunna suna kudirce wannan wannan ɗabi'a ce ta ahalus sunna wa qaulihi da faɗin annabi da yace mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalil jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil hummati was sahari bil humma was sahari ko e bil humma was sahari yace misalin muminai game da ƙaunar juna da suke da tausayin juna da suke da wato asalin tausasawa da suke ga junansu kamar jiki guda ne idan shi ta kamin hu'ubun idan wata gaba ta kamu da cuta ta da'alahu sa'irul jasad bil humma was sahari sauran jiki ma sai ya kamu da wato asalin zazzabi da wato makyarkyata ma'ana idan kai tintibe sai ka ji kanka na sarawa ma'ana kanka yana ma yatsar ka kara saboda yana nuna suna tare ma'ana haka musulmi suke da junansu haka ahlus sunna suke da junansu in ka ji kaza ya faru da wani dan uwanka kada kai murna idan wannan abin wato ba na murna bane ka taya shi bakin ciki idan ka ji abin farin ciki ya faru da shi ka taya shi farin ciki ina fata mun fahimta wa ya'muruna bis sabri indal bala ahlus sunna yana daga cikin ɗabi'unsu suna umurtar musulmi da al'umma da yin haƙuri a sa'ad da bala'i ya sauka kaga wannan halin da muka samu kanmu a ciki a Najeriya na bige-bigen bama-bamai da kai hare-hare da kashe musulmi da kaza to ahalu sunna haƙuri suke ba musulmi suna umurtar su da yin haƙuri ne ba su cewa to a fito ai zanga-zanga zanga-zanga jama'a ba ahal ba ɗabi'u bane ba aƙidar ahalu sunna bane ahalu sunna ba su ba su a cikin aƙidar su babu peaceful demonstration ma'ana babu zanga-zanga babu ɗaga kwalaye babu wannan duk inda kaga ana to ba ahalu sunna bane umurni suke da ayi haƙuri wa shukuri inda raha ahlus sunna umurtar al'umma suke da su rika godiya ga Allah a sa'ad da suka samu kansu a hali na yalwa a hali na zama lafiya a hali na kwanciyar hankali warrida bi murril qada ahlus sunna umarni suke da a yarda da wato kaddara wacce take mai daci kaga duk waɗannan ɗabi'u ne kyawawa wa yad'una ila makarimil akhlaq ahlus sunna suna kiran musulmi zuwa ga kyawawan ɗabi'u wa mahasinil a'mal da kyawawan ayyuka wa ya'taqiduna ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ahlus sunna suna kudirce ma'anar fadin annabi da yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa cikin mu'minai wanda yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kowa kyawawan ɗabi'u kaga a cikin aqidar ahlus sunna akwai mai jama'a kyawawan dabi'u da kyawawan ayyuka a ina muke karanta wannan a cikin aqidatu alwasitiyya a cikin alaqidatu alwasitiyya karshen littafin a farko ya tabbatar da aqida da kaza da kaza har zuwa can kusa da karshe daga karshen sai ya kawo waɗannan kyawawan ɗabi'un don ya tabbatar maka da waɗannan su ne mutammimatul aqida abubuwan da ke ƙara haskaka aƙidarka abin da ke ƙara kyautata musuluncinka ya zamto yana ƙyalli yana haske ta yadda wani zai ƙoƙari ya kwaikwaye ka ya ɗabi'antu da irin ɗabi'unka da irin ayyukanka kuma wannan ka ga daidai da ma'anar wancan hadisi na jibril hadisin gabar farko a hadisin ya tabbatar da musulunci gaba ta tsakiya ta biyu ya tabbatar da imani da aƙida gaba ta ƙarshe fa sai ya tabbatar da kyautatawa ai daga cikin ma'anar kyautatawa akwai kyawawan ɗabi'u jama'a al-islamu wal iman wal ihsan dan haka musulmi ku zama masu kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka ku ji malam yace wa yad'una ahlus sunna suna kira zuwa ga makarimil akhlaq kyawawan ɗabi'u wa mahasinil a'mal da kyawawan ayyuka ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك ahlus sunna suna kwadaitar da musulmi ta hanyar kasa da zumuncin wanda ya yanke zumuncin da ke tsakanin shi da kai shi ya yanke to kai kasa da zumuncin kada ka ce tunda ya yanke to ya tafi mana ina ruwanka da shi kasa da zumuncin wanda ya yanke zumuncinka wa tu'tiya man haramaka wanda yayi maka rowa ya hana ka ka ɗiba ka bashi me duniya wata afuwa amman zalamaka wanda ya zalunce ka kai mishi afuwa ka yafe mishi yanzu waɗannan ɗabi'un jama'a tsakani da Allah ba ɗabi'u bane na musulunci mu auna mu ga yaya musulmi muke da waɗannan ɗabi'un tsakani da Allah yandubuna ila an tasila man qata'aka wa tu'tiya man harramaka man haramaka wa ta'afuwa amman zalamaka wanda ya zalunce ka kaji zaluntar kai ba kuskure ba ka yafe mishi to ina ga wanda kuskure ya samu kanshi a ciki jama'a muna fahimta da kyau kuwa wa ya'muruna bi birril walidain ahlus sunna suna umarni da biyayyar iyaye da'a ga iyaye tukuru wasilatil arham da sada zumunci wa husnil jiwar da kyakkyawar makwabtaka duk wanda zai kusance ka a matsayin makwabci a anguwa a matsayin makwabci a gidan haya a matsayin makwabci a ofis a makaranta a gona a kasuwa a dukkan gurare duk wanda zai makwabce ka ya ga kyawawan mu'amala ya ga husnul jiwar ina fata mun fahimta wal ihsani ila al yatama wal masakini wa ibn sabil da kyautata wa marayu da waɗanda suke mabukata da kuma wanda yake matafiyi guzuri ya yanke mishi war rizqi bil mamluk da kuma tausasa wa bawa ko baiwa idan kana mal kana da mallakar ta ma'ana ka mallaki bawa to kada ka ce wannan bawa na ne kun san wannan tunanin musamman daga cikin musulmin yau ba su san ma'anar bawa a musulunci ba ya ɗauka bawa to kullum ka tashi za ka yi mishi bulala hamsin ne za ka hana shi abinci ne za ka ce to duka nan na hau doki ne wani ya ɗauka haka bayi suke ba haka bayi suke a musulunci ba annabi cewa ya bawanka abin da ka ci shi za ka ba shi ya ci ka ci farfesun kan rago da sa ka ci farfesun naman kaji da kayan ciki to shi za ka ba bawanka annabi ya ce abin da ka ɗinka ka sa to ka ɗinka mishi Ka ji bawa a musulunci kenan to ina ma waɗannan yahudawan sun san ma'anar waɗannan abubuwa ma sai suka ɗauka kawai bautarwa ce kawai yanzu tsakani da Allah musulmi mun san waɗannan in mun sani muna ƙoƙarin tsayuwa a kansu arif bil mamluk yanzu tunda babu bayi duk da ba wai babu bayin bane alal itlaq da za a yi jihadi na musulunci jama'a ta babu abin da zai hana samuwar bayi don ba ka'idar turawa ake bi a duniya ba ina fata da ma mun fahimta to da za a samu kai a irin wannan halin to da babu abin da zai hana samuwar bayi to yanzu tun da babu bayi ‘ya'yanka matanka da waɗanda ke ƙasa da kai a wurin aiki ko a gida ka kyautata musu ka tausasa musu arrifku bil mamluki ina fata mun fahimta wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala ahalus sunna suna hana alfahari wal khuyala da jiji da kai wal baghi da zalunci wal istitalati ala al khalqi da kwace da danniya wato danne wa halitta haƙƙin su bi haƙƙin au bi ghairi haƙƙin sawa'un waɗannan sun zalunce ka ne to ka yafe musu mana to balle a ce ba su kwace maka ba kai ka je ka kwace musu kaga wannan haramun kenan wannan zalunci kenan istibala to ahlu sunna suna hana waɗannan ɗabi'un kaga ahlu sunna ba sa girman kai ba sa jiji da kai ba sa alfahari kaga duk wannan ɗabi'un ahlu sunna ne ɗabi'un musulmi ne tsakani da Allah musulmi suna ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'un to sa'annan daga ƙarshe sai ya ce wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq ahlus sunna suna umarni da ɗabi'u na mutunci ɗabi'u na girma ɗabi'u waɗanda suke wato waɗanda ba sa zubar ma da mutunci kaga shan sigari kaga bin ƴan mata kaga kaza kaga ƙarya waɗannan dukkansu wato ba ma'alil akhlaqi bane ahlus sunna suna umarni da a nisanci waɗannan wa yanhauna an safsafiha ahlus sunna suna umarni suna hani afwan suna hani daga bin ɗabi'u waɗanda suke kaskantattun ɗabi'u wanda duk wanda ya bi su to za su kaskantar da shi malam daga ƙarshe ce wa kullu ma yaf'alunahu wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghayrihi fa inna ma hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muka so mu ɗan karanta jama'a don haka waɗannan ɗabi'u jama'a musulmi mu siffantu da su mu ɗabi'antu da su jama'a don mu baiwa waɗanda ba musulmi ba sha'awa har ta kai su ga shiga addininmu ahalus sunna salafiyun mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un kaga ƙarya kaga yaudara kaga cin amana kaga gulma kaga danniya da zalunci kaga haɗa mutane rikici waɗannan ba ɗabi'u ba ne na musulmi fadlan a ce ɗabi'u ne na ahalus sunna da aka jama'a mu ji tsoron Allah waɗannan ɗabi'un wallahi mu nisance su mu lazumci ɗabi'u na gaskiya mu lazumci ɗabi'u na riƙon amana mu tuna da wancan hadisi na huzaifa da yake cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan zan ɗauki amana na bayar ba ni kallon wa zan ba kawai miƙawa nake yi in musulmi ne to musuluncin shi zai hana shi cin amana idan ko ba musulmi ba ne to yana ƙarƙashin musulunci ma'ana yana ƙarƙashin kulawa ta musulunci ma'ana zimmi ne don haka ba zai ci amanar ba gudun kada a danne shi a kwaci huzaifa sai ce amma mun wayi gari a ƙarshen zamanin sahabbai a yau ma'ana yana maganan zamanin ƙarshe-ƙarshe kenan ya ce a yau ba wai ma wanda ba musulmi ba a cikin musulmi ya ce to sai wane da wane wasu ɗaiɗaikon mutane yanzu yana magana a ƙarshen zamanin sahabbai farkon zamanin tabi'ai kenan fama baluka bil azminatil mutaakhira ina ga in an gwada da waɗannan zamunna na ƙarshe wanda mutum ne zaka ganshi musulmi amma yaudara to cinikin shi ne ƙarya to ɗabi'ar shi ce zalunci da danniya to wannan hajar shi ce ita yake nema wannan jama'a wallahi bala'i ne fitina ne dole ne mu samu kanmu a halin da muka samu kanmu a nan ƙasar ko a wannan yanki na arewa ko kuma a duk duniya gaba ɗaya saboda mai musulmi sun rabu da asalin ɗabi'unsu na musulunci musulmi sun rabu da ɗabi'unsu na musulunci mutum ne za ka ga gashi musulmi da sura amma zai cuce ka zai zalunce ka ka ce Allah ya isa ya ce ita muke nema anya wannan za a ga musuluncin shi a yi sha'awar shiga addinin shi jama'a musulmi a ɗabi amana ta dukiya a bashi sai ya danne sai ya cinye a tafi kotu a yi ta shari'a yana da kuɗi yana da lauyoyi ya iya turanci ya iya kaza amma fa da sunan musulmi tsakani da Allah wannan addinin shi zai ba waɗanda ba musulmi ba sha'awa har su kwaikwaye shi su shiga addinin shi musulmi mu gyara ɗabi'unmu mu gyara mu'amalarmu mu kyautata zamantakewa tsakaninmu mu ƙaunaci junanmu mu baiwa junanmu uzuri mu kawar da kai daga kurakuran junanmu don dukkanmu ba ma'asumai ba ne wannan zai yi kure ni ma zan yi wancan zai yi kenan sai mu kawar da kai mi ma junanmu nasiha mu riƙa yafe wa junanmu don duk wanda za ka yi mu'amala da shi ka sa rai wata rana zai bata maka don ba ma'asumi ba ne to in ya bata maka ka auna mahasin ɗin shi da masawi ina shi sai ka auna ka ga suwa suka fi yawa a kashi saba'in kashi tamanin kashi casa'in kai ko da kashi hamsin ne ya zama mutumin kirki ai dama ba zai zama mutumin kirki ɗari bisa ɗari ba da haka da zama masu kyawawan ɗabi'u kyawawan mu'amala a ga gaskiya tattare da mu a ga mun nisanci ƙarya da dukkan waɗannan ɗabi'u jama'a wannan shi zai sa wanda ba musulmi ba ya sha'awar shiga addinin musulunci wanda yake ba ahalus sunna ba ba salafi ba ya yi ƙoƙarin kwaikwayon aƙidarka ina fata mun fahimta musulmi mu zama masu gaskiya mu zama masu riƙon amana da kyawawan ɗabi'u wannan shi zai sa a ƙaunace mu a ƙaunaci addinin mu da aƙidar mu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace jama'a kun ji wannan fa'ida ta hudu ƙarƙashin ayar da Allah ya ce la ikraha fid din malam hilali ya ce alfa'idatul khamisa qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce Allahu waliyyul lazina amanu Allah shine majibincin al'amuran waɗanda suka yi imani Allah shine waliyinsu al'aya har zuwa ƙarshen ayar malam hilali ya ce ilam ka sani ya kai mai karatu annal juhala cewa an samu wasu jahilai wa ashabal aghrabil fasida da waɗanda suke da miyagun manufofi a cikin musulunci min zanadiqatil mutasawwifa daga cikin zindikai waɗanda suke dangantuwa zuwa ga aƙida ta sufaye wa jahalatihim da waɗanda suke masu wauta jahilan cikinsu yace harrafu ma'ana waliyillah sai suka karkatar da ma'anar faɗin Allah wato Allahu waliyul lazina amanu ma'anar waliyin Allah wa ake nufi da waliyin Allah sai suka karkatar da wannan ma'anar malam yace faza'amu waɗannan sai suka riya cewa anna waliyallah cewa waliyin Allah huwa allazi yadhharu ko yanzuru bi aini basiratihi ila al-haqiqati wai suka ce waliyin Allah shine wanda yake dubi da basirar shi zuwa ga abin da yake hakika ne ma'ana ilimin hakika ba ilimin shari'a ba wannan wani ilimi ne da su suka kirkiro wa kansu wanda waɗanda suka fara kirkiro waɗannan ilmomin a bisa tarihi na ɗan bid'a daga cikin ƙungiyoyi ɓatattu da ke dangantuwa zuwa ga musulunci su ne 'yan shi'a ko kuma waɗanda ake kiransu a waɗancan zamun nan arrawafin su ne suka fara ƙirƙiro irin waɗannan cewa ai inna liddini zahirun wa baɗinun sai su ce addini yana da zahiri addini yana da baɗini zahirin shi to ƙur'ani da hadisi baɗinin shi fa to abin da shehunnansu da shaiɗanu da miyagun malamansu suka riya suka kudirce a cikin tunaninsu to sai su ce wannan shine haƙiƙa sai su kafa hujja da waɗancan wato kissa ta Allah maɗaukakin sarki ya bayar game da annabin Allah annabi Musa a cikin suratul kahfi da shi da annabin Allah annabi Khadiru sai su ce ai ba annabi bane waliyi ne sai su ce ka zo ka ga karama ka zo ka ga mu'jiza a inda waliyi ya fi annabi mursali ilimi kuma annabi mursali ya sadda kanshi ya bi abin da wannan waliyi yake da shi na ilimi don haka sai su ce ilimin annabin to ilimin shari'a na zahiri ilimin waliyin ilimin haƙiƙa na baɗini sai su ce kaga inda wali yake da ilimin haƙiƙa su ko annabawa ilimi na zahiri suke da shi da aka sai su ce a ƙarƙashin wannan kai da kanka za ka kawo wani abu da suke so sahara shine kenan waliyai sun fi annabawa daraja kenan abin da waliyai suke ƙudircewa shine abin bi ba abin da annabawa suka asalin zo da shi daga wurin Allah ba to waɗanda suka fara wannan 'yan shi'a ne idan kana son waɗannan bayanan ka je ka ɗauki littattafan da suke bayani game da firakul islamiyya ka ɗauki littafin alfisal wato fil milali wan nihal na abdulkarim shahru satani ko kuma ka ɗauki littafin alfarqu bainal firaq na al-imamu al-baghdadi ba khatibu dini ba ba ba khatibu ba a wannan wani malami ne al-imamu al-baghdadi ina fata mun fahimta zaka ga waɗannan bayanan sannan daga cikin malaman zamani akwai wani malami mai suna wato al'imamul ghamidi ba ghamidi mai tilawar ƙur'ani ba a wani malami ne mai suna a sheikh muhammad alu hamdan al-ghamidi a cikin wani littafi nashi mai suna marahilu zuhuril bid'i matakan bayyanar bid'a duk yayi waɗannan bayanan ƴan shi'a suka fara ɗauko wannan kasawar cewa inna liddini zahiran wa batinan ina fata mun fahimta to daga baya sai aka samu wasu waɗanda ake kira da ‘yan aƙidar baɓiniya ma'ana waɗanda suke cewa wato addini yana da baɓini kuma yana da zahiri zahirin shi to shine alƙur'ani da sunna zahirin shi abinda ƙur'ani da sunna yake tabbatarwa sai su ce kaga sallah to zahiri ne kaga azumi to zahiri ne zakka aikin hajji zahiri ne amma baɗini game da ayoyin da ke tabbatar da sallah da azumi da zakka da aikin hajji sai su ce ai sallah ai ba wani abu ake nufi ba sai addu'a don haka babu wata ibada za ta ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qira'atin da ake kiranta da as-sala inna ma kawai addu'a ake nufi da haka sai kaga ba sa sallah sai kaga sun taskance kansu a cikin daki da sunan halwa me suke ai addu'a suke sallah fa sai su ce a ai addu'ar ita ake nufi da sallah in ka matsa sai a ce ta yi ku awamu ne ku gama gari ne talzamukum az-zawahiru min ad-dini wa nahnu khawasil umma mu ku ai na musamman ne jama'a kun fahimta da kyau a tsakiyar watan azumi da rana tsaka sai ka ga yana cin abinci in ka matsa azumi ba sai ce a ai ba wani abu ake nufi da ibadar azumi ba sai kame baki daga ƙarya da kaza da kaza amma ba wata ibada ce ake nufi ta ƙinci da sha da biyan bukata ta jima'i ba sai su ce wannan shine haƙiƙa shine baɗini ku kuma fa azumi da shan yunwa to zahirinku ne ku awamun nasi zakka fa sai su ce tsarkin zuciya ba wai a ɗebi dukiya a bayar ba ai zakatun nafsi ake nufi aikin hajji fa sai su ce ina ai zuwa maka da kaza da kaza waɗannan manasik ɗin ai tourism ne ai yawon shakatawa ne ai yawon banza ne ai asiyaha ne abin da ake nufi da aikin hajji shine ziyarar kabarin waliyai yanzu kaga waɗannan to su ne ‘yan baɗiniyuna daga cikinsu a sufiyatul hula suka yi istimdadin aƙidarsu ka je ka binciki wannan tarihin haka matakan matakan haka suka biyu ina fata da mun fahimta don haka waɗannan su ne suke cewa inna liddini zahirun wa baɗin akwai ilmu shari'a akwai ilmu haƙiƙa duk waɗannan istilahatu sufiya ne ina fata mun fahimta malam ya ce fa za'amu wai sai suka riya cewa أن ولي الله هو الذي ينظر بعين بصيرته إلى الحقيقة وولي الله shine wanda yake dubi da idanun shi zuwa ga abin da yake haƙiƙa ne sai ce wal haqiqatu indahum haƙiƙa ilimin haƙiƙa a wurin su hiya aslud dini shine asalin addini na san yanzu jama'a kun fahimci me suke nufi da haƙiƙa ko ko kace haƙiƙa ko kace ilmul batin ai na san kun fahimci haka suke nufi sai suka ce to wannan ilimi na haƙiƙa to shine asalin addini sai suka ce wa shari'atu ita ko ilimin shari'a abi Allah abi manzon Allah ai musu biyayya ai sallah ai azumi ai gaskiya ai rukun amana a nisanci miyagun ɗabi'u a kusanci kyawawan ɗabi'u sai suka ce inna ma hiya zawahirun shuri'ati lil umma wasu ibadoji ne na zahiri wanda lil'ammati ko eh wanda aka shar'antawa al'amma sauran gama garin musulmi shine al'amma din mana awamun nas su kuma fa ai su na musamman ne jama muna fahimta sai suka ce ammal wali amma kaga wali fala ya taqayyadu biha kaga wali to ba zai wato takaitu da shari'ar da aka wajabta wa waɗannan awamun nasi ba mana ba zai taƙaitu ba zai ƙayyadu da wannan wato a shari'atu allati shuri'at lil amma ba ina fata kun fahimci jumlar da kyau ai ammal waliyu fala ya taƙayyadu bi shari'ati allati shuri'at lil amma shine takadirin gurin ina fata mun fahimta sai ce fayattabi'ul haqiqa dan haka wali shi haƙiƙa zai bi kun fahimta kalu sai suka ci gaba da cewa yanzu fa duk hilale ne yake jawabi jama'a da ahlus sunna ne salafi sai a ce ya za a ya faɗi abin da bai san yadda muke ba bai san fassarar ma'anonin ba a'a shi ma fa ɗaya ne daga cikin su Allah ne ya mishi gamdakatar ya tuba ma'ana yanzu yana faɗi ne shi ma a bisa haƙiƙa ba zato bane ina fata da ma mun fahimta ba ba ba shaci faɗi bane ba hasashe bane ba ya hata milu bane ba ina ganin bane a'a wannan haƙiƙa ne abin da suke akai yake faɗi sai ya ce qalu sai suka ci gaba da cewa wa kasiran ma takunu haƙiƙa sai ce kuma ai so da dama wannan haƙiƙar da su suka kudirce a gurinsu mukhalafatun ko mukhalifatun lishari'a ma'ana haƙiƙa ce wacce ta saba wa asalin shari'ar da Allah ya aiko annabawa da ita kamar wace irin haƙiƙa sai ce kal khalwati bil ajnabiyyati masalan kamar sai kaga malami wai da sunan wali sai ya keɓe da wata balagaggiyar mace daga shi sai ita a ɗaki sai su ce to kaga haka ai haƙiƙa ne kaga a ilimin shari'a ai an hana amma a ilimin haƙiƙa to wannan ai ba komi jama'a kun fahimta da kyau kuwa bayan annabi yana cewa la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a hadhi mahrami sai ce to shari'a kenan amma wannan tunda wali ne yanzuru bi aini basiratihi ila alhaqiqati dan haka fal haqiqatu talzamuhu duna shari'ati allati lazimat al'amma ina fata mun fahimta malai ce fa innahum yuhilluna halil wali suna halatta wali ya keɓe da wata balagargiyar mace wacce yake ajinabiyar shi ce ba muharramar shi bace ma'ana zai iya aurenta to in ya keɓe da ita to su suna halatta haka ga wali dan Allah jama'a mutuncin wali bai zube ba anan yanzu dan Allah yanzu wali a ga ya fito daga ɗaki shi da wata dan Allah jama'a dan Allah mutuncin wali bai zube ba yanzu ku gama garin musulmi da ake kiran ku ƴan ɗariƙa kuka amsa ko kuke kiran kanku ƴan ɗariƙa tsakani da Allah waɗannan shine abin da waɗannan waliyan na ɗariƙa ake ƙudircewa game da su ku kun yadda da haka tsakani da Allah a matsayinka na gama garin musulmi kai za ka yadda a ce ma'ana haka ta faru da kai fadlan a ce wani wali da aka gina maka girman shi a cikin zuciyarka jama'a mu da cikin tetayinmu musulmi a daina yaudarar mu ka dawo cikin tetayinka waɗannan malaman ka haɗu da miyagun malamai ne waɗanda suke ba su san Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce fa innahum yuhilluna halil wali suna halatta wali ya keɓe da wata mace daga shi sai ita wa in harrama hashar'u ko da shari'a ta haramta sai a ce a'a ai wannan wali ne shi shari'a ba ta haukan shi ba ku ne ta haukan ku jama'a haka fa suke haka haka waɗannan abubuwan za ka yi mamaki yanzu shi wannan wato aƙida ce daga bakin masu ita bayan sun tuba mana shi ma ya santa ne don a kanta suke jiya muka karanta ko ka ji daga ƙarshe ce shi ma akwai wasu abiyatu da ya rera yake kaza yake kaza yace amma yanzu ya tuba don haka ko hikayar su ma ba zai iya ba ina fata jama'a mun fahimta tumalin ya ce wa yadribuna lidhalika masalan bi qissati Musa wal Khidr sai su rika buga misali wato akan irin wannan sai su buga misalin kissar annabi Musa da Khadir wa yaz'umuna sai su rika riya cewa annal Khadir kana muttali'an 'ala al haqiqati ai shi Khadir yana da ilimi ne na haƙiƙa li'annahu kana min al-awliya ai yana daga cikin waliyai wa Musa shi ko annabi Musa lam yakun muttali'an 'ala al-haqiqa ai bai kasance yana da ilimi na haƙiƙa ba li'annahu kana rasulan nabiyya saboda ai annabi ne manzo yattabi'u ma yuha ilayhi yana bibiyar abin da aka yi mishi wahayi ne dan haka sai su ce fa kharqus safina kaga wannan fasa jirgin ruwan da Khabiru ya yi wa katulul gulami da kashe wannan yaro da shi ya yi an gane kana muharraman fi shari'ati Musa min adh-dhunubi wal kaba'ir yace wannan abu ne da yake haramun a cikin shari'ar Annabi Musa kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai da kabira a shari'ar Annabi Musa an fahimta da kyau jama'a ai kun tuna da kissar a cikin suratul kahfi ko da Annabi Musa kamar yadda hadisin Bukhari cikin kitabul ilmi Bukhari ya roici hadisin yake cewa wata rana annabi Musa yana wa'azi ga banu Isra'il, wa'azi ya yi wa'azi, sai wani ya ji daɗin wa'azi, ya ji gafata ya iya wa'azi, sai ya tambayi annabi Musa, wai akwai wanda ya kai ka ilimi? Annabi Musa sai ya ga to shi da ya magana da Allah, ma'ana su direct contact ne ma gaba ɗaya, min gairi wasu ba, sai ya ga in ya ce akwai, to ai kamar ya kaskantar da darajar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na annabta. Musa sai ya ce babu, nan take Allah ya aiko Jibrilu da wahayi zuwa ga Musa cewa to wa'azin ma an fasa, ya baka ce Allah ya fi ka ilimi ba. Wa'azin ma an fasa ka rufe makarantar ka za ka ƙaro ilimi ne sai ka ƙaro kos. Ina fata mun fahimta. Shikenan annabi Musa Allah maɗaukakin sarki sai ya asalin dora annabi Musa a bisa wata ka'ida su ɗauki kaza su ɗauki kaza shi kenan suka tafi annabi Musa sai ya tafi ar-rihla ar-rihla fi talabil ilmi takakkiya ya bar kasar su ya tafi wata ƙasa don neman ilimi yana zuwa bayan duk abubuwan da suka faru ya haɗu da wannan wato khadiru har yanzu ban ce annabi ko ba annabi ba dan hadisin zai zo ya bayyana mana ina fata mun fahimta suna haɗuwa da shi annabi Musa sai ya ce da shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin bana bi ka ba ka karantar da ni ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai na shari'a ni ma ko na shiryu ina fata mun fahimta sai wannan bawan Allah ya ce innaka lan tastati'a ma iya sabra ai ba za ka iya haƙuri da ni ba makaranta ta akwai ƙa'ida akwai rules and regulations ba za ka iya cika ƙa'ida ba mana yanzu annabi musa yana neman admission kenan ko? ina ba ta mun fahimta ya ce ba za ka iya cika ƙa'ida ba ya ce wa kaifa tasbiru alama lam tuhidu bihi khubra ya ce ta ya za a ce ba za ka iya haƙuri mana ta ya za ka iya haƙuri akan abin da baka san shi ba wasu malamai suka ce maganar annabi Musa ne wasu suka ce maganar Khadir sai yake sai sanya mishi ka'idoji yace fa inittaba'tani qala fa inittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra yace in ka bi ni ma'ana in ka shiga makaranta ta to ba tambaya da haka duk karatu to ba tambaya ka ji makarantar annabi Musa annabi Khadir makarantar da annabi Musa ya shiga ba tambaya ina fata mun fahimta shikenan aka ce shikenan suka tafi fantalaka hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha sun hau jirgin ruwa sai wannan bawan Allah sai ya daidaici wani allan ruwa sai ya fasa shi haka allan jirgi allan jirgi ko mala allan jirgi sai ya fasa shi ruwa sai ya fara fitowa shigowa Musa ya ce bawan Allah ana zo na lafiya za ka hallaka mu ne bayan an ce ba tambaya ya manta sai ya ce to alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabar ban ce ba za ka iya haƙuri da ni ba sai ya ce auto ai na manta la tu'akhidhni bima nasitu wala turhiqni min amri usra yace kaka kama ni da abin da na manta shikenan sai ya ce to wannan mugtafar an yafe ma mu ci gaba فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله sun sauka suna tafiya sai suka haɗu da wani yaro shikenan kawai sai kama wuyan shi sai ya murɗe faqatalahu nan take ya kashe shi annabi Musa ya ce aqatalta nafsan zakiyatan yanzu zaka kashe wata rai tsaftatacciya ko zunubi bata fara ba ma'ana ko fa'il ba a buɗe mishi ba a gurin Allah ba a haɗa shi da mala'iku masu rubutun zunubi da lada ba bi ghairi nafsin ba tare da kuma ya kashe wata rai ba ce kai laqad ji'ta shay'an nukra ka zo da abin inkari sai ya ce alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabara ban ce ba za ka iya haƙuri ba Musa sai ya ce to daga nan in sa'altuka an shay'in ba'da ha fala tusahibuni to in na kuma tambaya to a kore ni a makarantar ma'ana ta, ina tambaya to automatic withdrawal ina fata mun fahimta fantalaka sai suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahla sai da suka je wani gari suka nemi a karɓi baƙuncinsu fa'abau an yi bayi fuhuma sai aka ƙi karɓan baƙuncinsu ba a ba su masauki ba abinci ba a kawo musu ba koransu ma aka yi daga garin sun dawo bayan gari sun zauna fawajada jidaran fiha jidaran sai ga wani gini a bayan garin yuridu an yankabda ginin ya karkace ya yi doro zai faɗi fa'aƙamahu nan take wannan annabi kwana wannan bawan Allah ya ce da Musa to tashi mu kwaɓa suminti tashi mu gini ma'ana tashi mu gyara wannan ginin ina fata mun fahimta annabi Musa ya ce kai rabu da su laushi talatta khatta alayhi ajra ba su karɓi bakuncin mu ba ba abinci ba masauki gini zai faɗi ai da su biya ka mana kafin mu yi mana gini mana kafin mu gyara musu katangar ko ka kyale musu kai ginin ya faɗi laushi ita lattakhafta alaihi ajra da ka nemi lada an baka shikenan sai ce hadha firaqu baini sai ce sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra ya kawo amma safinatu fa kana li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa amma al ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa arada rabb fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma wa amma al jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك كاد فسرر دا أبو وند سكفارو النبي الله خضر ييوى النبي موسى فسر duk da ya gama sai ce wa ma fa'altuhu an amri ni ma ba da molan ka ne ba kai waliyinka da molan ka yake yana ana mushi wahayi ne wa ma fa'altuhu an amri ba ra'ayina bane ba umarni na bane ba shaci faɗi bane ba koshi ne da tuwo na ci gaba da fatawa bane ina fata mun fahimta umarni ne wahayi ne daga wurin Allah wannan daga nan za ku gane ashe shin bawa ne waliyi ko ko a waliyi ne annabi waliyi ne annabi wa ma fa'altuhu an amri kai waliyin ka wake saukar mishi da umarni in ka ce ana mishi wahayi to da kai da shi kun zama arna zindiƙai ko kuwa kenan wannan bawan Allah annabi ne ko ba annabi bane kuma wali ne dan duk annabi wali ne ina fata mun fahimta sai ce zalika ta'awilu ma lam tasdi alaihi sabra ya ce wannan shi ne abin da ka kasa haƙuri a kai to wannan kissa ita ce malin yake ishara zuwa gare ta shi ne gashi malin ya ce wa yadribu na lidhalika masalan bi qissati Musa wal Khidr na san yanzu kun fahimci general overview na wannan kissa ko to suna hujja da wannan wa yaz'umuna anna al Khidra kana anna al Khadira kana muttali'an ala al haqiqa li'annahu kana min al awliya وموسى لم يكن مطلع مطلعا على الحقيقة لأنه كان رسول النبي يتبع ما يوحى إليه فخرق السفينة وقتل الغلام كان محرما في شريعة موسى من الذنوب والكبائر ولكن الخضر كان يعرف الحقيقة سيدي شي خضر ينادي إلم حقيقة an fahimta in ji su yanzu duk wannan mala yana hikaito mana maganganun su ne sai suke cewa wa anna zalika laysa muharraman hakan da khadir yayi ai ba haramun bane bal fihi khairun wa salahun ai alheri ne ai gyara ya nufa kuma falamma akhbar akhbara al khadir musa bi haqiqati zalika sallama lahu amruhu ai da khadir ya ba Musa labari yanzu Musa ya sallama ko bai sallama ba in ji ‘yan bid'a sai a ce ya sallama walam ya ta'arrad alaihi Musa tunda aka yi mishi fassara bai dawo kuma yana challenging ba e walam ya atarif alaihi ko e walam ya atarif alaihi bai challenging nashi ba ma'ana bai mishi i'tirazi ba sai suke cewa to fa kazalika ma'ana kaga yadda haka ta faru sai su ce fa kazalika yanbaghi lil muslimina idza ra'aw waliyan ma'rufan inda al'ammati bil wilaya aw mudda'iyan laha yartakibu shay'an min al muharramat kazina wa shurbil khamr la yanbaghi lahum an ya'taridu alayhi wai sai su ce to kaga yadda haka ta faru tsakanin Musa da Khadir to haka fakazalika to haka ya kamata yan lil muslimin haka ya zama dole ne akan dukkan musulmi in ji su jama'a wai suka ce idara aw waliyan idan idan kuka ga wali ku musulmi wai ma'rufan inda al'ammati bil wilaya wai an san wane wali ne a gurin jama'a gaba daya aw mudda'iyan laha ko kuma yana da'awar cewa shi wali ne ma'ana ƙetara zuwa shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya an fahimta jama'a ma'ana suke cewa to kaga idan aka ya tabbata wane wali ne a gurin gama garin jama'a ko kuma yana da'awar shi wali ne kaga yartakibu shay'an min al-muharramat yana aikata wasu abubuwa waɗanda suke haramun ne kazzina kamar zina wa shurbil khamr da shan giya wai sai aka ce in ji su su hulatu sufiya suka ce wai layan baghi lahum to bai dace ga musulmi ba an ya ataribu alai su yi ma irin wannan waliyin inkari ma'ana ko zina ka ga wali yana yi to kada kai inkari sai dai kai salati ka ɗora mishi ruwan wanka eh yanzu nan gata nan gata nan a gaba za mu karanta eh gashi nan za mu karanta idan haka haka aka ba da labari su da kansu karamar wani wali jama'a wai suna tafe da shi da muridan shi da tsakar rana sai ga wata jaka a gefen hanya kawai sai ya kwaɓe mazagin shi sai ya fito da azzakarin shi ya fara zina da wannan jakar sai da ya gama zina tsaf jakan ma ta yi haƙuri da bata harbe shi ba wallahi Allah ya haƙuri da bata tana mashi harbi ba sai da aka yi gaba sai yake musu fassara ya ce wai wani ne cikin mabiyan shi ya nemi agajin shi mana suna tafiya ne a cikin jirgin ruwa sai jirgin ya huje ta wani wuri ruwa na shigowa za su hallaka sai ya kirayi sunan waliyin ya nemi agajin shi wai waliyin sai ya zaro azzakarin shi wannan farjin jakan wai wannan ramin ne na cikin jirgin ruwa wai sai ya toshe musu kada su hallaka wannan ma karama ce wannan ma karama ce kaga ya zama wali jaka kenan ko wali jaka kenan jama'a eh wali jaka wallahi jama'a ni da kunne na na ji wasu ‘yan ɗariƙa jama'a a wani daga cikin masallatansu a nan anguwarmu marmara a sabon gari in kai ɗan marmara ne masallacin malam mai tebur gidan malam mai tebur in ka sani ka je ka bincika wani ɗan ɗariƙa aka ɗauko yana karantar da su kun sa abin ban sha'awar jama'a ba wai abin ban takaici ba abin ban sha'awa littafin abbaqatil kubra na sha'arani ya je ya ɗauko asalin bom ɗin kenan ya ɗauko ya sa yake karantar da su da kunne na jama'a na zo wucewa na ji yana faɗin karamar wani waliyi ya ce yana kwanci a kabari in yi sha'awa sha'awar jima'i ta taso mishi yana kwanci a kabari maniyin shi in mace ta zo wucewa sai maniyin shi ya fito in ya mana maniyin in ya ga mace to ya gamsu kenan sai maniyin ya koma cikin kabari wallahi jama'a Allah ya sa na ga annabi Muhammadu haka na gansa a masallacin suna karanta wannan karamar jama'a da aka karanta ka san in ana karanta irin waɗannan karamomin kabbara ake ana hargowa da aka yi wannan karamar sai wannan ya sadda kai sai wannan wallahi jama'a na ce ina ma za su rika karanta irin waɗannan littattafan nasu ai da sun hutar da ahalus sunna wallahi da sun hutar da ahalus da ba su faɗa an ƙaryata su ba ma'ana su suka faɗa da kansu akwai su da yawa wannan ɗan kaɗan ne akwai wani ƙanƙanin littafi suna nan suna buga shi ana yaɗawa wai karamomin si da abdulkadir jilani ta yi wasu ku sun haɗu da shi hadda hausan boko an fassara ka je ka ji ƙarairayi haddan ba da mala'ikan mutuwa sai da yi wallahi a ciki amma fa eh ba na haƙiƙa ba fa eh a cikin littafin ba haƙiƙa ba wai mala'ikan mutuwa ne ya ɗauki ran wani cikin muridan shi kwana a ranar da aka ɗauki ran shi da safe sai ga uwar wannan mamacin ta zo da yamma ta ce ina ɗana sai ce ɗanki ai ya mutu ta ce wali a agaje ni shehi a taimake ni ya ce to kwantar da hankalinki shi kenan sai ya duba ya duba ya duba dama ka san dai me ake dubawa kuma duban ma fa ƙarya ne jama'a wallahi ƙarya ne sai da ti ya gama duba ce to shi kenan kwantar da hankalinki an gama wai sai ya gano a cikin hallarar shi ta ilimin ladunni da Allah ya bashi wai an ɗauki rayukar waɗannan ranar mana waɗanda Allah ya ƙaddara za a ɗauki ransu a wannan ranar gaba ɗaya an ɗauki ransu rayukan na cikin wata jaka a hannun mala'ikan mutuwa da haka ba a riga an kai su gurin Allah ba kawai sai je sai ya tara wannan mala'ikan mutuwa cewa to a dawo da ran wani wani a dawo mishi da rai mala'ika sai riƙe baki ce kai waye kai tukuna ya ma aka yi kaza ya aka yi kaza ya ce ba wannan ne yake da muhimmanci ba ka dai dawo mishi da ranshi ya ce to Allah bai bani umarni na dawo mishi da ran shi ba ya ce ka dawo ya ce a'a ya ce sai suka kama kokuwa ya kada shi sai ya kwace jakar ya ce sai ya zazzage rayukan gaba ɗaya suka koma jikin inda aka cire su wai ya ce a ranar ba wanda ya mutu a duniya ya ce ba wanda ya mutu a duniya ya ce sai aka dawo da wannan muridi na shirin shi sai wannan mala'ika ya tafi gurin Allah ya ce ya Allah na haɗu da wani cikin bayanka ya fi ƙarfi na yau dai ba wanda ya mutu ya Allah sai Allah ya ce to kai baka san su yi da Abdulkadir ba yanzu dan Allah wannan jama'a labaran dare dubu da ɗaya bai fi shi muhimmanci ba jama'a wannan ɗirkaniya ce wallah to wai cewa suke idan ka ga waliyi ma'ana wanda aka yi cewa waliyi ne yana aikata wani abu da shari'a ta haramta kamar zina da shan giya to la yanbaghi lahum bai dace ba ba daidai bane lahum ga awamun nasi in aka ce awamu shine man laysa biwaliyin wanda ba irin shi ba wali to bai dace ba an ya ataridu alaihi si mishi inkari wa asha'u zalika baina juhalil muslimin bai dace ma su rika yada wannan a tsakankanin jahilan musulmi ba malam yace hatta istaqarra fi azhanihim har wannan ya tabbata a cikin zukatansu wa alifu har ma wato asalin saba da haka ma'ana bai dace musulmi su haka ba malai ce wa yunshiduna min ash'arihim qawla ba'dihim yace suna rera daga cikin waƙoƙin su ka ji waƙar da wani takadarin cikin su yake yi wai yake cewa wa kun indahu kalmaiti inda mugassilin yuqallibuhu ma sha'a wa huwa mutawi'u yace wa kun indahu ka kasance a gurin shi shi wali kenan kalmaiti kamar matacce inda mugassilin a gurin wanda yake mushi wanka ya gawa take a gurin mai wanka shine fassaran gaba yuqallibuhu ma sha'a yana jujjuya shi duk yadda ya so wa huwa mutawi'u ita gawar ta isa tace bata isa ba baka isa ba ma'ana kai ka zama a wurin waliyinka kamar gawa duk abin da yace kai to babu inkari jama'a mun fahimta da kyau ya ce wa ya kuluna kuma ma ka ji abin da waɗannan takadaran suke cewa man ƙala li shekhihi lima la yaf- la yuflihu abadan duk wanda ya ce wa shehin shi dan me mana ya ce kaza ala gafarta malam ina dalili duk wanda ya faɗi haka wai suka ce ba zai taɓa cin nasara ba har abada wa yaquluna kajima wata bankaurar da wani bom din da suke ƙara bugawa da suke cewa idza ra'aita ra'atan jamilatan dakhalat ala shaykhika idan ka ga wata kyakkyawar mace tsaleliya ta shiga ɗakin shehinka faƙumto kawai ka miƙe ka tafi sahinil ma'al ya ga tasila ɗora mushi ruwan wanka don kawai ya wanka eh kuma ka ji ba wannan ba wa iyaka an tazunna bihi illa khairan a hirɗinka kada kai mishi mummunan zato yi mishi kyakkyawan zato yi mishi zaton wallahi zikiri suka yi kai mishi zaton jawara suka karanta jama'a kun fahimta da kyau sai ce wa fi kitabil ibriz fi manaqib al-sheikh Abdul Aziz al-Dabbar li muallifihi Ahmad ibn Mubarak al-Lamti al-Maghribi hadhihi al-hikaya za'ama anna shaykhahu rawaha lahu qala qala radiyallahu anhu kana li ahad shuyukh marid مخلص وطالت خدمته بإخلاص وتعظيم فأراد أن يمتحنه ليعطيه الولاية إذا نجح في الامتحان فقال له يا فلان أتحبني قال نعم أحبك بدون حد فقال أرأيت لو أمرتك بأمر أتطيعني فقال يا سيدي لا يمكن أن أعطي أن, أن أوصي أمرك أبدا فقال لو قلت لك اذهب الآن إلى والدك واضرب عنقه واتني برأسه أتفعل ذلك فقال سوف ترى Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan ma wata hikaya ce jama'a ga karatu ya karatu a nemi ishara lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe jama'a amma dai kafin nan game da waɗannan matsaloli na waliyan ƙarya auliya shaytani masoya zuciya masu haramta abinda Allah ya halatta masu halatta abinda Allah ya haramta ƙoƙarin sanin wannan ko ko haɗe da Malam Musa a karatun safe da ake karatun Alfurqan baina auliya irrahmani wa auliya shaitan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi zaka zo ka ji bayanai dalla dalla jama'a ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya mana gudunmawa Allah ya sa albarka cikin abubuwan da muka faɗi na daidai ya bamu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam Albani da shi da iyalan shi muna addu'a ta musamman Allah ya zaunar da su kabari lafiya muna addu'a Allah ya amintar da su azaba kabari da firgicin alƙiyama Allah ka saka su a aljanna ka nisanta su daga wuta muna roƙonka ya Allah ‘ya'ya da iyali da almajirai da makarantu da malin ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi dukkan wata fitina da makirci da kulle-kulle da ke ƙarƙashin ƙasa wanda ake nufin su da su da su da sauran musulmi Allah ka kiyaye su muna roƙonka ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya waɗannan fitintinu da suke faruwa Allah ka tsare musulunci da musulmi daga gare su Allah ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta za mu saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik